بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا muna cikin bayanin walakar karramna bani adama Allah ya ce hakika mun girmama mutum da ilimi da magana da daidaituwa halitta shi da kuma zaman shi mai tsarki ko da bayan ya mutu shi na cikin bayanin cewa halitta Allah kashi uku ce akwai kamila wadda ba ta na ƙasa shine mala'iku akwai naƙisa wadda ba ta cika shine dabbobi to sai na uku mutum yana iya zama kamili kamar mala'ika fiye ma da mala'ika yana iya zamowa na ƙasashe kamar dabba fiye ma da dabba wurin na ƙasuwa ce idan mutum ya koma ya fifita jiki ne da buƙatar jiki ne da jin daɗi ne ya koma dabba gwamma dabba da shi zai zama kamar namun daji masu sha'awar zubar da jini da kashe mutum yana iya zama kuma shaidan ya zama sabon Allah ne kawai ya fi sha'awa to kuma yana zamuwa mai bauta Allah kamar mala'ika ya tsarki har ya wuce mala'ika shehu ya ce wanda yake yana iya zamuwa kamili yana iya zamuwa naƙisi to in ya zamo kamili kamalan nan ba zatiya ba ce gare shi bal mukutasa ba ya yi ta ne ya yi tsoronta da ƙarfi da yaji da haka mutum sai ya ƙoƙari ya gyara zuciya ta har ya zamo kamar mala'ika bal ya zamo ula'ika hum khairul bariyati shehu radiyallahu ta'ala cikin bayani yake cewa كل إنسان خليفة عن الله تبارك وتعالى في جزء من الموجودات dukkan mutum cikin girmamawa da Allah ya mishi khalifa ne na Allah tabaraka wa ta'ala a wani yankin halitta kullu insanin rabbu shay'in dukkan mutum ubangiji ne shine shugaba ne na wani abu kullu insanin malikun da Allah tabaraka wa ta'ala malikun kowane mutum za ka iske shi mai mulki ne yana mulkin wani abin cikin halitta saboda shi mutum khalifa ne na Allah Allah ko shi ne mamallakin komi da komi to da haka khalifa ta mutum zai zamo mai mulki na wani abu da wani yanki waje insana khalifatan anu Allah shi ne mamallaki sai ya sa mutum ya zamo khalifa shi almaliku qultu shehu ya ce kamar ga misali shi sarki inda hu almarakim yana da abubuwan hawa ga yanzu za ka ga akwai jiragen sama wanda yake suna nan matsayin shugaba suke in ya kai ya mallaki jiragen sama akwai motoci akwai babura akwai kuma wanda suna a mallake shi idan zai tahiya za ka ga ga sunan suna kai suna komowa wa inda hul khuddam kuma yana da khadimai wa indahu almutarjimun yana da masu tarjama duk da ka zo to akwai wanda zai tsayawa ya fahimce ka ya fahimtar da mai mulki abin da ka zo da shi wa indahul jawasis mai mulki yana da siaidoda waɗanda suke baje a cikin halitta waɗanda aka sani da waɗanda ba a sani ya tunahu bil akhbari suna zo mai da laburbura falinsanu kullu insanin mutum kowane mutum inda hudu jilani yana da kafafu guda biyu ta sulhani lilwusuli ila ayi mahallin sha suna kyautatuwa ga saduwa zuwa ga kowane wuri ya so sai kafafu ne su ja shi su kai shi hadhihi marakibu ka marakibi daula to kafafun nan su a abubuwan hawa ne kamar abubuwan hawa na motoci da jiragen sama na mai mulki waɗanda yake amfani da su ya je duk inda yake bukata kai ɗan adam ko bi talaucinka za ka ɗauki ƙawawan ko su ɗauke ka ka tai da su inda duk kake bukata walahu abidun ya hidimunahu sannan sarki yana da khadimai waɗanda kai mai hidima kai ma mutum duye da kake kana da khadimai wanda kai maka hidima khadimanka su ne ya dahu hannuwan ɗan adam fa kullu ma arada an ya'mala fa yadahu salihatan li kulli amalin dukkan abinda mutum ka son yayi to hannuwa ne suna iya mishi kaga su yi rubutu alheri kuma su rubuta sharri su taimaka su gyara kuma su taimaka su bata duk abinda kake so ka yi to hannuwanka su dai waɗannan ba sai ka samu na aikin alheri daban ba ko kuma na aikin sharri daban a'a khadimai ne na kwarai in kai na kwarai ne khadimai ne na sharri in kai masharranci ne su dai hannuwa suna matsayin khadimai gare ka abidun yakhdimunahu da'iman laysa minka innama huwa min Allah tabaaraka wa ta'ala su hannuwa za ka ga cewa khadimai ne suna cikin hidimarka a koda yaushe kun ba kai kai su ba kyauta ce daga Allah tabaraka wa ta'ala wa indahu hurrasun yahrisunahu da'iman mutum na da 'yan gadi waɗanda ke tsare da shi a koda yaushe al'ainani la yashtagilani illa fi harasatihi su idanu guda biyu ba su da wani aiki suke shigaltuwa da shi sai ƙoƙarin kula da lafiyarka da kuma kiyaye ka. walahu jawasisun ya tuno bil akhbar yana da CIDodi waɗanda ka ɗauko mai labari suna kawo mashi al'uzunani kunnuwanka guda biyu CID ne yastami'ani lil akhbar suna sauraren dukkan labarai zuwa gare ka kwakwalwa ta tantance maka mai amfani da wanda bai da amfani da wanda ke da haɗari hatta shirya maka za a kauce ma haɗarin nan da dai sauransu walahu turjuman kuma shina da mai tarjama al-lisanu halshen shi kullu ma hammal qalbu an yantika bihi bi lugati ballagahu al-lisan dukkan abin da zuciya ka so ta yi magana ta isar to halshe shi zai wakilci zuciya shi bayyanar da abin da ke cikin zuciya na bukata haza duk dan adam malikun sagirun dan karamin sarki ne wato wani dan kware-kwaren sarki ne ka gado abin da akwai shi gidan sarki shi ma inda kake ko kai kaɗai kake kana da waɗannan kadamai kuma suna matsayin ba su saba maka laya a sunan Allah ma a duk abin da ka hore su za su yi maka wa ma'a zalika tare da haka fa huwa yarkabu shi dan adam da'iman ɗauke ake da shi kaga dan tunkiya da an haife shi nan da nan sai ya girgije sheƙa da gudu ba sai uwa ta ta goya shi ba haka ɗan shanuwa haka ɗan komi za a ga cewa zai tashi sheƙa da gudu amma mutum da an haife shi sai an ɗokai sai an goya shi yana nan koyaushe bisa bayan uwa ta ko bayan wani ko ɗauki ga hannuwan wani har ya girma in ya girma sai a ga hawa keke hawa mashin shine hawa mota hawa jaki hawa doki hawa raƙumi hawa jirgin sama ga duk inda yake wato maɗaukaki ne Allah bai yadda ya ƙasƙasta ba a duk inda yake maɗaukaki ne zai hau wani abu Allah ce wa hamalnahum fil barri wal bahri mun ɗauki 'yan adam mun ɗora su akan abun hawa cikin sarari da kuma cikin gulabe karramahum Allah ya girmama su wa hamalahum ya ɗauke su akan wani abu to me yasa dan adam yake dauki ake dauke da shi yace amma sirrul ladhi fir rukub amma sirrin da ke cikin sa mutum ya zama yana hawan abun hawa tun shigowa ta duniya har bakin kabari ka ko mutuwa ya sai an doke shi ga na'ashi mutane da yawa su dokai ga kawadu a doka a kai ga mota a doka a sauke a kai shi bakin kabari a aji in mai arziki ne ya ci gaba da zama ɗan gata yana hawa har ya shiga aljanna har abada in ko mara arziki ne to da ya zo bakin kabari sai a mai juyin mulki magana girma kuma ta ƙare gare sai kaskasci da wulakantuwa ba magana hau wani abu duk da aikin da ya kai zai zo mai cikin kabari ga sura mafi muni mafi wari mafi ƙi gare shi sai ya zo ya hirgita ya taso mai yana matsawa yana ƙara matsewa yana ƙara matsewa ya ce mashi ni wane aikinka wanda kake haye bisa gare ni duk zamanka duniya yau ko ko ba kaso to kan ka zan zauna ni kai za ka ɗauke ni har a gamu da lokacin hisabi da haka sai ya zo ga wari ga ƙi wanda ka kai gare shi duk ga dai muni ya zo ya same ka ya haye ka ɗame ɗame bisa gare ka shi kenan kuma ka kaskasta har abada Allah ya kiyaye mu shehu ya ce amma sirrin ladifin rukub amma sirrin da ke cikin zaman ɗan adam yana hawan abun dabba falayata ta anyon ɗaƙa bihi bai kamata a yi magana da shi ba ba abu ne wanda za a bayyana walaƙad karramna bani adama Allah ya ce haƙiƙa ji Allah ya ce walaƙad sannan yan wanda karramna bai ce karramtu ba haƙiƙa ni Allah mun girmama ɗan adam wa hamalnahum muka ɗora su muka ɗauke su bisa abin hawa filbarri akan sarari alad dawabi akan dabbobi wal bahari muka ɗauke su muka ɗora su akan a jiragen ruwa a cikin gulabe shine teku al-insan shi mutum kabla an yula da kana fi batni ummihi ka hawa haihe shi ana ɗauke da shi cikin cikin uwa tai wata tara ana ɗauke da shi cikin ciki kuma a kwanta da shi a tashi da shi ba a ajewa a huta wai za kharaja min baɗin ummihi in ya hito bayan in ya hito cikin cikin uwatai ya rakabu ala zahar ummi sai a wanke a goye shi ya hau bisa bayan uwatai wai za na sha'a in ya girma sai ka gan shi ya rakabu ala dawabi yana hawan dabbobi iri-iri wasu funi da jiragen ruwa in zai tafi a cikin gulbi wasa yara da motoci wa da'irati da jiragen sama hatta idza mata yarkabu ala na'ashi hatta yablugha al-qabra ko ya mutu zaka ga ya hau na'ashi dame dame kuma mutum guda bai imai sai hudu ma kila su rika gaba hudu su rika baya hudu su tsaya su tallaba tsakiya duk girman mutum ne ga ya kwance shame shame cikin na'ashi ya kuma mutu babu ran amma dai girman na nan Allah wala karram na bani adama shi kadai ne za ga bayan ma ya mutu an san bai da unwanin komi amma ya wuce a doke shi a jefat sai dai a zo a ɗebo ruwa a wanke shi a sa mai turare a ɗauko tufafi sababbi a sa shi ciki sannan a ɗauko shi a zo kuma sai an mai sallah sannan a ɗauke shi duk gari a yi ciri wanda a dangantaka da shi a ɗauke shi sama sai haga an tahi da shi an tahi sai an ce bakin kabari sannan a sauke shi a aji idan kana kari in kana karima inda rabbihi in ya zamo mai girma wurin ubangiji yuwasil rukubahu hatta yadkhul aljanna zai ci gaba da hawa har ya shiga aljanna iyaka hawa kenan in ya kai aljanna wa in kana kada sal mu'amala bainahu wa bain rabbihi hunalika yan'azil dan ko ya muna da mu'amala tsakanin shi da ubangijin shi to bakin kabari sai a mai juyin mulki shikenan madadin girman can da daukaka da mulki yanzu ya koma mafi kaskasta halitta walakin huwa man nash'atuhu walakin huwa min nash'atihi ila wusuli lil huwa rakibun da'iman sai dai shi dan adam ko bai da kirki daga tashi shi zuwa saduwa ta bakin kabari sama yake kan abun hawa ko da yaushe amma wa sirrin rukubi qultu la yata ayyuskar sirrin da yasa ake dauke da shi to na riga na gaya muku bai kamata a faɗe shi ba a nan wa razaqnahum min at-tayyibati mun arzita yan adam da abubuwa masu daɗi masu tsarki jiko nama zai ci sai an gyara sai an dafa ko an soya sannan a zo a yayyanka a sa cikin kwano mai kyau sannan a ɗauko a bashi ya ci amma zaki har ƙarhi na yana son nama haka nan zai ci shi da jini jina jina har ya gama ci ba magana baɗa gishiri ba magana sa yaji balle magana sa magi balle magana mi haka nan zai ci shi kai ko mutum sai kawo hal da mutane an ɗebo mai an samo gishiri an ɗebo magi an ɗauko tumatur tattasai an zo an hasa wuta kawo hal da wata mata ko wani mutum sannan a zuwa gaba kuma dai da zaki ya ci ɗanyen nan kai ma shi za ka ci ɗanye haka abinci sai an dafa ba ka cin ɗanye wa faddalnahu mun fifita mutane ala kasirin mimman khalaqana akan da yawa daga cikin abin da muka halitta kalba ha'ima kamar dabbobi kaga da kaka son rai to dabba ma tana son rayuwa haka nan amma Allah ya yarda cewa ka yanka ta ka dahe ka canye kun ba kai laihi ba da ranta ma wata ka ɗoka ka hau wata kuma ka ɗora mata kaya wata kuma ta zo ta maka noma ta maka huda wata kuma ta ɗauki kayanka kuma bayi ne ka maka amma saboda Allah gwada fifikonka ya hore maka dabbobin nan ka san dai in Allah bai hore raƙumi ba ba da za a yi da shi kai ɗan adam ka zo ka umfani da raƙumi kun bai cuce ka ba ko ba za an ce wai raƙumi ya gamu da yaro yana kuka ya ce yaro mi haka wa kuka ya ce babana ce zai mana wasici na dawo na iske ya rasu ko kada ya mana wasici ya ce a to mu da dabbobi ai ta mu ba ta muku mutane amma dai akwai wata shawara guda shine idan Allah ya maka hukunci to ka ɗauki hukuncin Allah ka yi hankuri sai ka rayu cikin jin daɗi idan baka ɗauki hukuncin Allah ba hukuncin Allah bai canzawa za ka sha wahalar rayuwa kuma hukuncin na yana nan a kanka ka gani da na ɗauki hukunci allah ya da na ɗauka kaya sai a durkusar da ni a lafta mani kaya sai a ta da ni a miƙa ma ɗan yaro ƙarami sai ya ja ni ya kai inda aka so in durkusa a sauki ka ba mai buguna saboda na ɗauki hukunci ya ce amma ka dibi jaki da ya ki ɗauka hukunci ya ka ɗora mai kaya ce bai kaiwa ya sha kashi jina-jina kuma sai ya kai kayan na inda aka bukata ci da haka nan ka ɗauki hukunci in Allah ya maka hukunci yadda in baka yadda ba ka sha wahala kun babu canji to kaga horewa ce ta Allah dabba ne kai kamar yadda jaki da raƙumi suke dabbobi amma aka hore maka su ka ɗora masu kaya ka hau su yi maka noma su kai maka inda kake so kuma ka yanke su ka canye kuma ba kai kowa laihi ba walo hushi aka hore maka namun daji Allah ce mun fifita mutane akan da abin da muka halitta da yawa tafdilan fifitawa to abin da ya kamata kai kuma ka gode ma Allah subhanahu wata'ala ka kadaita shi da bauta yawma nad'u kullu unasin bi imamihim فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا يوم ندعو كل أناس katuna ko ka ambata ranar da za mu kira kowaɗannan mutane bi imamihim da limaminsu shi da shugabansu ai nabiyahum za mu kira kowace al'umma da annabinsu yuqalu sai a ce ya ummata fulanin ya ku al'umma annabi wani ku taso sai su tashi ya ummata fulanin ya ku al'umma wani haka za a kira al'umma annabawa guda guda har a gama kira ana hisabi shehu ya ce kafana fakharan ya ishe mu alfahari idza qila lana an ka ce muna ya ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk sai mu tashi ga baki ɗaya shehu ya ce to ya ishe mu alfahari cewa za a kira mu da wannan suna cikin dukkan halitta gobe wurin mahashar sallallahu alaihi wasallam aw koko bi imamihim dinnan bi ummahatihim ran da za mu kira ko waɗannan mutane da sunayen uwayensu mata fa yawmal qiyamah ran tashin qiyama yunada shakhsu za a kira mutum a ce ya fulanu ibn fulanata wani dan wanci ba a cewa wani dan wani yunsabul auladu ila ummahatihim za a dangana ‘ya'ya zuwa ga uwayensu mata, sitiran lil auladi don ruhin asiri ga ‘ya'ya allazi da laisalom nasabun waɗanda ba su da nasaba. Kaga ana kiran kowa da uba ne, to wanda bai da uba kaga an tona mai asiri, to Allah bai son tona mu bayi ne asiri, da haka sai a ban magana kiran uba, sai dai tunna kowa na da uwa, sai a ce wane ɗan wanci, wane ɗan wanci. to kuma haga annabi isa alaihi salam shi to dan waza a ce ce isa dan maryamu to dan a mashi kara sai ya zama dukkan halitta ma sun kuma wani dan wanci wani dan wanci wani dan wanci lanu za duje kullu insanin bismi abihi da yan an ce a kira kowa da sunan ubalai fallazina la aba lahum yaftadihun waɗanda ba su da uba sai su kunyata falihaza da haka Allah tabaraka wa ta'ala sattarun Allah ta'ala mai yawan ruhin asiri ne ya ƙulu sai ya ce ya fulanubnu fulanata wane dan wanci to babu wanda bai da uwa da haka ba za a kunyata kowa ba to a wannan rana fa manuce kitabahu bi yaminihi wanda an ka ba littafin aiki shi da hannun shi na dama wa humus su'ada ulul basair fid dunya su ne masu arziki ma'abota lura da hankali a cikin duniya wanda suka shirya da Allah faulaika waɗannan ya ƙara'una kitabahum za su karanta littafin su su gode ma Allah su samu kyakkyawan sakamako wala yuzlamuna fatila ba za a ce ba za a cuce su ba a tawaye masu aiki ko da kamar yanar dabino wa man kana fi hadhihi ama amma wanda ya zamo makaho daga barin garin gaskiya a nan duniya fa huwa fil akhirati a'ma an tariqin najati al akhira ma zai makance baya ganin hanyar tsira balantana ya tsira wa adallu shine mafi bacewar sabilan hanyar tsira ai abadu tariqan wa in kadu la yaftinunaka an alladhi awhayna ilayka لتفتري علينا غيرا وإذا لاتخذوك خليلا وإن كادوا كوديك سن كسنتا لا يفتنونك سفتنيك عن الذي أوحينا إليك دقبر أبن مك أيكو مك shine su sa ka bar umarninmu ka ciri naka son zuciya kin yin kaɗan su fitile ka amma dai Allah ya tsare ka saboda kana da isma ba su samu damar karkatar da kai ba dalilin sauka wannan aya mutanen saƙif sun zo wurin maza Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalu nahnu naqbalu al-islama bi shartin mu yanzu mun zo za mu karbi musulunci amma da sharadi nakunu muslimina za mu musulunta wata ja'al lana shay'an naftakhiru bihi ala sa'ir ahya'il arab da sharaɗin ka samu da wani abu wanda za mu donga bugun gaba muna alfahari da shi a kan sauran larabawa ga baki ɗaya menene suka ta ji'aluwa da yana haraman ka haramin makkata kamar yadda koren mu ya zamo harami kamar haramin makka wa alahu alaihi kuma suka nanace mashi suka ɗahe mashi suka nanace sai ya biya wasu wannan bukata shi kuma gashi yana son su musulunta قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah ya ce musu innahu laysa ila zalika sabilun babu hanya zuwa ga in yi abun da Allah bai sa ni ba faqala sai Allah ya ce wa in kadu sun kusa ai qarabu la yaftinunaka ai la yastanzilunaka su fitine ka su sabkar da kai anil ladhi auhayna ilayka daga barin abun da muka aiko maka litaftari alaina gairahu don ka kiri wani abin da muka sauko maka a kanmu bi an ta ja'ala haraman gaira haramillah shi ne ka sanya wani kwari ya zamo harami ba haramin Allah ba wa izan lau fa'alta zalika baka yi ba baka yi niyyar yi ba amma da ka yi haka lattakhazuka da sun rike ka khalilan masoyi ba da ɗai walaula an tabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila walaula an tabbatnaka ba don Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da kai akan gaskiya ba bil isba saboda isba da Allah ya saka ya sa maka ita da karkinta ka kusanta tarkanu ilaihim ka karkata zuwa gare su shay'an ay rukunan karkata kalilan kadan to saboda isba kaga baka karkata ba kenan laula kalilan kadan laula ismatullahi ba dan tsari na Allah ba lakunta tamilu ila ma da'uka ilaihi ila ma da'uka ilaihi da na'am lakunta tamilu da ka zama kana da ka zama ka karkata ila ma da'uka ilaihi zuwa ga abin da sun ka kira ka zuwa gare shi lihirsika ala imanihim saboda kwadanka akan imanin su wa ilhahihim alayka da nana cewa su gare ka ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu lam yarkan bai karkata ba wala qarabar rukuna bai kusa ga ya karkata ba li'anna al-ismata sabaqat saboda isma ta riga shine tsari na Allah wanda bai bari manzon Allah ya yi nuhin sabo ko ya sabo shine bale ma ya sabo din idan laura kanta da ka karkata zuwa ga bin son zuciyarsu la'azakanaka da mun ɗanɗana maka da'ifal hayati nunkin azabar rayuwa wa da'ifal mamati da nunkin azabar mutuwa wato da mai maka azaba misalai ma yi azab gairu ka fi duniya wal akhira mai maka azaba nunki biyu na azaba da za a yi wani a duniya da lahira wa hadha laysa fi shay'un yamussu janiban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam to wai dan Allah ya ce manzo Allah haka kada kai tsammanin ko wulakanci ne daga Allah zuwa gare shi a'a babu wani abu da zai shahi janibin manzo Allah sallallahu alaihi na wai wani abu na laifi ko na nakasa saboda Allah ya ce mishi haka ko banza dai kaga annabi bawa ne na Allah to duk abin da Allah ya ce mishi babu ruwanka ba na ƙasa bace magana ce ko kuma inna ma al-mukhatab huwa shi abokin magana Allah shi ne mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama amma wannan waɗanda ake yi to da mu ake amma wa za a gaya ma shi mazan Allah shi za a gaya ma sallallahu Alaihi da haka shi sai ya gaya muna la'annahu wi'a'ul hadith shine burgamen wahayi wal maqsudu gairuhu amma wanda aka nuhi wani shi idan mutum ya karkata ya ba abun da Allah ya hukunta ya nashi hukunci to Allah zai ɗanɗana mishi azaba ninki ba ninki a duniya da lahira ba bai da manzon Allah yake ba sallallahu alaihi wasallam a'a ya zo da mukhadaba saboda shi ɗai Allah ke magana da shi da haka za a faɗa mishi amma jama'a ta ake nufi sun sannan la tajidu ba ka samun nasirar mataimaki laka gare ka alaina a kanmu ai ma ni'aminu mai hana mai maka azaba inda ka karkata zuwa gare to baka karkata ba wa in ka dole yastafizunaka min al-ardi li yukhrijuka minha wa idhan la yalbathuna khalfaka illa qalila wa in kadu yahuda sun kusa la yastafizunaka surawrawar da kai su fidda kai min al-ardi daga ƙasar madina eh mu mun san dukkan dalilai na annabta sun tabbata gare ka abu guda ya zama cikas shine annabawan Allah sham ake yin su ba nan ƙasa ba tun da kai ga alama dai wato yana yiwa kai annabin Allah ne to ka ban madina ka koma sham can ne ƙasar annabawa wato kaga in ma ba da gaske kai ba to sai ya tashi daga nan madina sai ya koma ƙasar sham shikenan sun kore sun huta Allah ya ce to an kiwayen ba inda za ka kana nan sababu nuzuli hadali saukar wannan annal yahuda yahudawa atahu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sun zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mishi in kunta nabiyyan haqqan in ka zamo annabin Allah da gaskiya falhaq bisham ka koma sham na hadu na rafika dalaila mu muna ganin dalilai na tabbatar gaskiya kai annabin Allah ne kamar dai abin da gaske ne ba dan kana nan ƙasa ba tun haka ne ka koma sham sai maganan nan ta tabbata gare ka yace walakin al-anbiya maskanuhum ash-sham sai da su annabawa wurin zaman su sham ka taba jin an yi annabi nan kasar larabawa ba a taba ba inda ake annabawa shine sham da haka nan ka koma can sai mu mu bi ka sai mu gaskata ka kuma kaga mu ne malamai mu ne masu addini idan muka bi ka duk duniya za a bi ka da haka mu koma shan mu da kai amma ka fara zuwa kaga ba bi ne za su yi ba ka fara zuwa shan muna nan tafi za mu ba da gaskiya da kai kuma za mu taimake ka duk duniya za ta bi ka idan ta kalta ila sham fa nahadu numinu bika idan ka tashi daga nan ka koma sham za mu yi imani mu ba da gaskiya da kai wa nahadul ulama kuma kaga mu ne malamai idza amanna bika amana bika jami'ul bashar idan muka imani muka ba da gaskiya da kai dukkan mutane dole masu bi ka ilhaq bi sham ka koma sham in taqil min madina ka tashi ka ban madina ka koma sham wa muraduhum abun nuhin su kawai ba imanin ba ikhrajuhu min al madinati faqat son su kore shi madina su huta da shi fa mana Allah tabaaraka wa ta'ala min zalika Allah ya ce rabe da su ba inda zaka su zo su ba da gaskiya ko ko hukunci a kansu wayan kadu la yastafizunaka min al-ardi sun kusa su hidda kai kasan madina li yukhrijuka min su fidda kai da gareta su rawar da kai wa izan law akhrajuka da sun fidda kai madina da sun yi makansu la yalbathuna khalbaka ba za su zauna bayan ka bafi ha cikin ta illa kalila sai lokaci kankane sun bai hula ku da sai a halaka su law ya alamu da sun sa annaka cewa kai law kharajta min madinati da ka hita ka ban madina la nazala bihim al masaibu da musibu sun sauka masu kuma su halaka da sun sa haka nan da ba su nemi haka ba sunnata man kadar sanna qablaka min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila halaka al'ummomi yan annabin su ya rabe da su sunnata shine al'ada ta man kada arsalna qablaka sunna waɗanda muka aiko kahinka min rusulina daga manzanninmu kullama kharaja nabi min ardin koyaushe annabi ya fita daga wata ƙasa halaka qaumuhu ba'dahu sai jama'a su halaka bayan fitar shi wala tajidu tahwilan ay tabdilan baka samun canzawa li sunnatina ga sunnamu aqimis salata liduluki shamsi ila gasaqil layli wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda aqimis salata ka tsaida sallah liduluki shamsi ay min waqti zawaliha daga lokacin da rana ta yi zawal ila gasaqil layli hayya zuwa duhun dare aya kimin salata ka tsaye da sallah az-zuhur az-zuhur wal asr da al-asr wal magriba da magriba wal isha da isha'i wa qur'an al-fajr da kuma lokacin bulu al-fajr shine salatu subhi sallah asuba to kaga yan banda fassarawa da bayanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaka fidda khamsu salawati a wannan aya kawai aqimi salata liduluki shamsi ila ga sakin laili wa qur'an al-fajr duk salloli da sun fito ga baki daya inna qur'an al-fajr lokacin bullowa al-fajr kana mashhudan ya zamo abun halartar mala'iku mala'ikun dare da mala'ikun rana suna haduwa lokacin bullowa al-fajr lokacin ake canja aiki yajtami'una da'iman inda salatu subhi waɗannan mala'iku masu aikin dare da aikin rana suna haduwa lokacin sallar asuba wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda fatahajjad kai kokarin yin tahajjudi sallallahu alaihi wa sallam bihi da alqur'ani minan laili cikin dare nafilatan laka ya ce nafila amma faridatan nafila ce amma farilla shi alayhi salatu wassalamu wajibi ne gare duk dare sai ya yi ƙiyamun laili mu kuma sunna ce gare mu mu yi ƙiyamun laili tijaniya kuma shehu tijaniya ce ka yi ƙoƙari ko raka'a biyu ka yi kahin sallah asuba shine kahin kai rakatul fajr wani ya karbi ɗarika ya ce mai ya je ya dunga ƙiyamun laili ya dawo ya ce ya kasa ya ce je ko kaɗan da ya ka yi ya dawo ya ce ya kasa ya ce je ko raka'a biyu ka yi ya dawo ya ce ya kasa ce a je man tasbaha ta wazifa ba ta ragaye ba ce ya an shi ɗariƙa ya tabbatun shi da haka sai mai ƙoƙari wurin raya dare ko da da raka'a biyu ka sashi kuma ka yi rakata da fitar da ka yi to masallaci الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه صلاة الليل أن وجبت مش صلى الدري نافلة قاري أي فريدة أما سيم فرلا قريشي نافلة أما نافلة ني نافلة في حق أمتك شي صلى الدري نافلة ني حق الأمك وفريدة في حقك أما فرلا شي دولي cikin haƙƙinka huwa shi maza Allah sallallahu la ya turku kiyamun laili abadan bai barin kiyamun laili har abada faridatan alaihi farilla ne gare shi wa nafilatan ligairihi kuma nafila ce ga wanda ba shi ba fa rasulu sallallahu alaihi wasallam ya kula cewa hasinu minan nawafili ku kyautata nafilfili fa inna allaha yukammilu bi al fara'ida Allah yana cika farillunku da ita nafila amma duk da haka saboda bilmubinin ra'ufin rahim wani ya hito cikin dare ga yana kiyamun laili sai ya bi shi da safiya ta yi sai ira abunka da mutane son alfahari sai don gaya ma jama'a jiya ya fito da daddare ya ga manzo Allah na kiyamun laili har ya bi shi a amma dai wani kamori ai ba mu sani ba to ai yau da mu za ai ko da aka zo maza Allah ya tuyo sallah dare ya ga masallaci ya ɗauki mutane ya yi sallah haka nan sun ka bi shi ya ƙyale labari ya cika madina ai bayan mun yi kwana a shi a kowace sallah da aka yi ko da dare ya yi maza Allah zai hito sai ya ga masallaci ya cika da mutane sai ya kwanciya ta bai tashi ba aka yi zama aka yi zama aka ɗora irin abu duk da ya kyale su haya kai ana assalata ya rasulallah assalata wa ana tuna mishi hito a yi sallah ya kyale su an ka gaji da wasu sun kai kwana wasu kuma sun kai gida wurin gewaya aka da yawa ce da asuba ya ce na ji kuna ta karambalin tuna mana wa in hito in yi sallah to ni na san in na hito Allah na iya cewa kuma dole ce gare ku kuma an matsa muku shi yasa sai ne kwanciya ta dan tausayin ku sallallahu alaihi wasallam da yawa yana hana kanshi abin da yake halal ne garai don tausaya ma al'umma bil mu'minina ra'ufur rahim amma duk da haka su dai na filfili aƙalla na tare da sallar farilla to ya kamata mutum ya mai da su kamar wajibi gare shi kahin azuhur din na ayi kokari kai raka'a biyu aƙalla bayan azuhur ma kayi aƙalla biyu kahin la'asar aƙalla kai raka'a biyu bayan la'asar ba a nafila kahin magariba ba a nafila amma bayan magariba kai sallah aƙalla raka'a biyu kahin isha'i kai aƙalla raka'a biyu sannan kai shafa'i kai wutiri kai qiyamul layli in ka lissa za ka samu kai raka'a hamsin duk da cewa an samu sauƙi to amma dai kai kai kokari ko waɗanga ka tsare ko da ba ƙara da wasu ba to da sauƙi a sai an ya saka rabuka ya kusa ubangijin kai ta da kai ya tsaye da kai fil akhira gobe kiyama makaman matsayi mahmudan abin yabo da godewa ya hamaduka fil awwalun wal akhirun mutanen farko da karshe za su gode su yabe ka wa huwa maqamul shafa'a shine makamin ceto kamar yadda aka saba ji wurin maulidi idza kana yawmul qiyamati idan ran tashin kiyama ya zo wa kafan nabiyu annabi zai tsaya sallallahu alaihi wasallam wa shafa'a ya ce to fil anbiya cikin annabawa wal mursalina da manzanni wa shafafil ulama ya ceci malamai wa shafafil shuhada ya ceci shahidai to kaga da annabawa da mursalai da malamai da shahidai su kuma kowa zai ta ya ceci al'umma mai yawa da haka ya cece su da haka wanda aka fi wurin 'yan sanda ruwa jallo an kama wani bai zuwa beli haka da ya ta beli da ba shi cigiya ta aka yi da haka annabawa da manzanni da shahidai da malamai suna durkushe ba mai iya ta da kai shehu ya ce falatul fiye wani haka a kabira kowa neman ceto yake yi to ya maza Allah ya nemi ceto sai a ba ceto annabawa da mursalai da malamai da shahidai sai su kuma kowa ya samu yanci sai ya ta ya ceci waɗanda Allah ya sa zai ceta wasara kullum ya shafa'una fil khalaiki sai kowa ya zama yana ceto cikin halitta hadha maqamu alladhi yaqbiduhu fi al-awwalun wal akhirun wannan shine matsayin maza Allah sallallahu alaihi wasallama wanda halitta farko da ƙarshe suna yabawa suna godace su da wannan matsayi wa hadisun shafa'ati bi dulihi sayati bayanin hadisin shafa'a duk da tsawon shi da sannu za mu kawo shi insha Allah wa qurrabi adkhilni mudkhala sidiqin wa akhrijni mukhraj sidiqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa kulka ce ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam rabbi ya ubangiji a da madinata ka shigar da ni madina lokacin hijira kenan mudkhala sidikin shiga ta gaskiya ai idkhalan shigawa mardiyan abun yadda da shi la arafi ma akrahu kada in ga abun da nake ki a cikin madina wa akhrijni min makkata ka fitar da ni daga makka mukhraja sidiqin fitarwa ta gaskiya la altabitu bi qalbi ilaiha bazan wawaya da zuciyata ba zuwa ga komawa cikin makka kaga da yana koma makka san da aka yi fatawa makkata ai da ya koma ya zama ne tunda duk kasar ko mutum bai musulunta ba bai da ikon bayyanar da rashin biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ya ce mutanen Madina ba dan hijira ba da na ce ni dan Madina ne da za ku shiga kware jama'a duka su shiga wani kware zan shiga kware 'yan madina ne ba 'yan makka ba ko 'yan wani wuri waj'alli min ladunka sultanan nasiran ka sanya mani kuwa mai karfi shine hujja da karfi da iko nasiran mai taimako na akan makiyana in samu haka min ladunka na da gare ka sultanan nasiran ce kuwatan ka sa mani karfi tausuru ne bi har za ka taimake da ƙarfin nan ala'a a da'ika a kan maƙiyanka wa ƙulja alhaƙo wa zahaƙa albaɗil inna albaɗila ka na zahuƙa wa ƙulka ce inda dukulika makkata lokacin shigarka makka wurin fatahu makkata kenan ja alhaƙo gaskiya shi da musulunci ya zo wa zahaƙa albaɗil ƙarya shi ne kafirci wa zahaƙa ya ɓaci inda albadila da ba ƙarya kana ya zamo ko ta zamo zahuƙan ai mudmahallan za'ilan wanda yake mudmahillan mai shayewa da bacewa za'ilan mai gushewa dama rashin haske shi a duhu da haske ya zo ba sai an jaye duhu ba a'a kawai shi ke da sai a gaba bu duhun nan da halar rasulu sallallahu alaihi wasallam al-ka'abata lokacin fatahu makkata mazala sallallahu alaihi wasallam ya shiga Ka'aba wa fiha salasu bi'atin wa sittuna sanaman cikin ta lokacin akwai gunki 360 waja'ala yad'unuha bi'udin fi yadihi sai ya hadu yana sukan gumakan nan da wata sanda da aka hadu ne yana tunkuɗe suna faduwa wa huwa yaqulu yana cewa ja al-haqqu wa zahaqa al-batilu innal batila kana zahuqa وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل منا سوكدا ما هو شفاء أبن ديك وركاني دقبتا من القرآن دق القرآن شيني القرآن ورحمة كما شيني رحمة للمؤمنين دق مؤمنين أما ولا يزيد الظالمين bai ƙara ma'azzalimai su ne kafirai komi illa khasaran sai tabewa da khasara likufurihim bihi dan kafirci su alqur'ani wa idza an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'i bi janibi wa idza massahu ash-sharru kana ya'usa wa idza an'amna 'ala al-insani in muka yi ni'ima ga mutum kafiri a'rada 'an ash-shukri sai ya bijira ya bijirar da kan shi ba zai gode ma Allah ba shine sai ya kawo da kai daga barin godiya wanda ibi janibi sai haga yana karkata sasanne shi mota ba khatiran shi na takama yana takawa da ƙarhi ya karkace wuya yana sangaye-sangaye wai shi bukata ta tabiya ya samu ni'ima sai haga yana jin waren mutane wai za masa sharru amma idan shari ya shafe shi talauci da tsanani kana kuma sai ya zamo ya usa mai yanke kauna min rahmatillahi daga rahama Allah sai ka ce kuma ba zai koma damuwa ba zai koma samun dama na irin waccan wadatar ba al'insanu shi mutum adatuhu al'adar shi a takabburu girman kai liyan umillahi tabaraka wa ta'ala ga ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda ya mishi don mutum ga al'ada ce in ya samu wadata da biyan bukata to sai ya da mutane sai ya girman kai ba zai gode ba Allah ba ce inna ma utitu ala ilmin indi yana ganin ilimin shi ko wani wayon shi ko wata sadaukantaka ko wani kwazo shi ya bashi wannan ni'ima sai ya mance da cewa daga Allah ne وإذا جاءه الفقر والذل تمسكنا idan talauci ko kaskasci sun ka samai sai ya koma kuma ya laye ya koma wani miskini ya baka tausayi wata bakturuhu la mujiba lahu shehu ya ce alfahari da takabar ɗan adam saboda ni'ima babu abin da zai wajabta ya haka wato ba abin da zai tilasta shi ka cewa sai ya yi wannan saboda abun nan da ya samu na ni'ima abu ne ba gare shi ba wai na asali ba ne kuma ba da gare shi ba ne Allah ne ya ba shi wannan abun to ashe ya gode ma Allah kuma tun na da an yi sanda babu abun nan to ya ji tsoron kada abun nan ya kawo yana duniya ko kuma shi zai kawo duniya ya bar duniya abun na nan amma shi mutum ga kashin kai ne in ka duba da insanu farkon shi shi mutum a walo nutsufa farkon shi maniyi ne da kunya ma cikin jama'a ka ga maniyi ga rigarka ko ga tufafinka abun kunya ne to kuma dan adam wani ruwan nan na maniyi shine kai wa akhiruhu karshen shi jifatun musai idan mutum ya mutu ba a kau da shi ba za a ga duk unguwar ba ta zaunawa saboda wari da ɗai na mutum ɗin da sannan wa huwa fi ma bai da zalika ya hamilu la'adirata da'iman shi tsakanin zaman shi mani da zamuwa ta musai yana nan ɗauke da dam ɗin kashi da hitsari da majina duk da haka mutum komi tsafta ta ɗauke yake da kashi ɗauke yake da hitsari ga majina to wanda haka waza ka wa alfahari ba dan masanka da kake ɗauke da shi ba da masan gidanka bai cika a yi mutum a yi masai a ce kada a gewaya bai cika to ashe ka yada dauke da masai za ka zo kuma kada alfahari to na mine ne ulkullun ya amalu ala shakilati farabbukum alam biman huwa ahadi sabila qul ce masu ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kullun kowane daya minna wa minkum cikin mu da ku ya amalu ya ci gaba da aiki ala shakilati akan hanyar shi wanda an na kwarai ya dage ta aikin kwarai wanda yake ba na kwarai ba ba ta ce ta ɓanna ta yi fara bukumu ubangijinku alamu shi ne masani bi manowa a hada sabilan ga wanda ya fi shirya hanya ta kwarai sai Allah ya ba shi lada wato falatu zakku an fusakun kan ku tsallakake kanku kai da Allah ya shirya da kai kai ta yin aikin shirya shi kun batacce ka bar shi haka Allah ka son gane shi يسألونك عن الروح وللروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يسألونك سنة تنبيك سبب نزولها دليل سوكونا آية annal yahuda arsalu ila quraish yahuda sun aika ma quraishawa yadda za a yi a ƙure manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce salu muhammad salu muhammadan an thalathati ashiya ku je ku tambayi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bayanin abubuwa guda uku ina ajabakum adil jami'i falaysa bi nabiy in ya ba ku amsa su gaba daya to ba annabi bane ka san wani malami bai cewa ban sani ba sai ya ga kamar ya tozarta in yace bai sani ba don haka abin da ya sani da abin da bai sani ba duk ya sani irin sun da aka ce ma dan masani ko zama aka yi majalisa duk wanda ya ba da labari ba shi ba to ƙarya ne bai iya ba kuma duk labarin da ka kawo shi na da irin wannan ko wanda ya yi shi ko ban mamaki ko ban haushi ko takaici ko dai wani abu kuma yawanci nan zai kirkiri abu dai to da haka wanda zai ciya wanda bai ciya ban sani ba to hakikanin gaskiya makareci ne ban sani ba rabin ilimi ce to in ya ba ku amsar duka to ba annabi ba ne wa lam yujib an shay'in fa laysa bi nabi in kuma ya kasa amsa ko tambaya guda to kun ba annabi bane wa yana jaba an ba'din wa sakata an ba'din fa huwa nabiyyun haqqan in ya amsa wani abu yayi shiru bai ansa wani ba to tabbas annabin Allah ne kan gaskiya saluhu anir ruhi ku tambaye shi ba ku labari mi an rai menene rai wasaluhu an fitiyatin kharaju wa saru ala waje al-ardi ma kana amruhum ku tambaye shi an yi wasu samari sun fita sun bar jama'a su suka yi tafiya akan huskar ƙasa ya ba ku labari me ya kasance na al'amarin su wasa'ihun saha fil biladi bafa bil mashriq wal maghrib da wani wanda ya hito ya yawace garuruwan duniya duka ya kewaya mahudan rana har da mahaɗar rana to in dai ba ku labarin guda uku nan to salo ne ba annabin Allah ba ne in ko bai san komi ciki ba to kun ba annabin Allah ba ne amma in ya ba ku amsa wani abu ya ce bai san wani abu ba to ku gaskata shi annabin Allah ne fasalon rasul suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambayoyin nan fa qala sai ce gadan atikum bil jawabi gobe ku dawo zan kawo muku jawabi wannan sai manzon Allah sai ya manta sallallahu alaihi wasallam an ya kula in sha Allahu ya ce ku te gobe in Allah ya so zan ba ku jawabi sai cika ku te gobe ku zo in ba ku jawabi fafatar alwahayu sai wahayi ya yanke mai hamsata ashar yawan kwana goma sha biyar sun zo goben ya ce babu jawabi sun zo gata babu jawabi kuma zo Allah ya damu to kun ba zai jawo wahayin nan ba kun ba zai ba su bayani ba da wahayi ba sai aka ɗora tsogon gummaci a kun gani dama sun ce in bai ba da amsa ba to ba annabin Allah ba ne wa ba da zalika bayan kwana goma sha biyar a tahu jibril sai jibril ya zo bi ƙaulihi ta'ala wala ta kula da lishayin inni fa'ilun zalika gadan illa an yi sha Allah wa zakwar rabaka idza nasita kada ka koba cewa ga wani abu gobe zan yi ka rika cewa insha Allah in Allah ya so za a yi to kuma in ka manta baka ce ba to ka tuna shi da kai zikirin ubangijin ka ce in ka manta da wannan sannan Allah ka mishi jawabi sa'aluhu sun tambaye shi anin ruhi maganar rai mi an rai fatal jawabu sai jawabi ya zo wa sa'aluhu suka tambaye shi anil fitiyati ga samarin nan wasa ya ci zai zo shine ahlul kafi wa anis sa'ihi suka tambaye shi wanda ya wuce duniya wasa ya ti shi ba bayani zai zo fi suratul atiya a sura mai zuwa insha Allah wa yas'alunaka yahuda suna tambaye ka anir ruhi maganar rai alladhi yahya bihil badanu wanda jiki ka rayuwa da shi ka san muna cewa to ya mutum zai wasa da rayuwa ta ai dole in kare rayuwa ta to mi an rayuwar mi an rai baka sani ba sannan wani wuri yake a a yake baka sani ba ko da yake shi an ne an ce Allah ɗaya sai inda rai yake ya ce i gaskiya ne amma dai a kiyaye dace wuya in an dace kai ana gane inda rai yake to abinda na an ne akan mutu amma yawanci ma ana mutuwa da kai lahiya lau komi naka na na amma kuma ran ya hita to ya an ka ya hita to da haka sun tambaye shi menene rai wanda jiki ka rayuwa da shi kullahum ce masu arruhu shi dai rai min amr rabbi sanin shi al'amari ne na ubangiji na babu wanda ya san yadda rai yake ba wanda ya san wannan jawabi Allah ɗai ya sani ya ban baka ne wannan illa ta'alamu na ku ba ku san shi ba wa ma utitum ku kanku yahudawa ba a baku komi ba min al'ilmi na ilimi illa kalilan sai dan kaɗan to wannan cewa ba a da yadda za a yi a san abin da an rai to jawabi kenan ajaba mu'adar ruhi ya ba su amsa kenan ga maganar ruhi to amma da ya ce musu ai an ruhu shine kaza shine kaza shine kaza wayancin fitatu su ne kaza zulkarnai ne kaza to an san maganar ruhi ba gaskiya ba ne saboda sun san ba wanda ya san ruhi sai Allah subhanahu wataala an ruhu shi ruhi min alamil amri shina daga abin da aka ce ma'alamul amri al'amari ne kawai na Allah a yake a yake ba ruwanka abu ne na Allah ya kawo Allah tabaraka wa ta'ala khalaqal khalqa faja'ala minhum khalqan wa amran Allah ya halicci halitta sai ya kasa su biyu akwai na halitta akwai na al'amari na Allah alhalko halitta ma zahara abin da ya bayyana ga jiki ga komi ana gani ma halakahullahu min shay'in sune abin da Allah ya yi daga wani abu kullu ma fi hadal hal inna ma kharaja min shay duk abin da ka gani cikin wannan halitta ya hito ne daga wani abu to wannan shine halitta wa alamul amri to akwai abin da yake daga alamul amri duniya ce da halitta amma na al'amari na Allah laisa ka alamil khalqi ba kamar duniya halitta take ba to abin da shi na alamul amri huwa allazi khalaqahu Allah min la shay'a abin da Allah ya halitta daga babu kuma Allah shi kaɗai ka halitta abu daga babu sai ya samar da abu to abin da Allah ya samar daga babu shine alamul arwa duniyar rayuka gabaki daya kuma shine algaibu wa shahada gaibi da abinda abinda ahili aw ad-dunya wal akhirah ko ko duniya da lahira aw al-hiss wal ma'ana ko ko abinda ake iya gani da abinda ake iya tabawa da abinda yake ma'ana ne kawai yanzu misali cewa naji dadi ina jin dadin yake cewa kai ka ji daɗi to mi ajin daɗi gwada mana zube nan mu ga ko iyaka yawan daɗin da ka ji na ji haushi ina ji haushe ki zube in ga haushin da ka ji ina son ka so sai dai alamu da aka du alamul amri ne wannan ba alamul khalqi bane aw zahir wal batin ko ko zahiri da batini aw al khalq wal amru ko ko alamul khalqi da alamul amri to waɗannan duka asma'un mutaradifa al'amurra ne masu kama da juna wurin ma'ana ware da fil hadis amma ya zo cikin hadisi Allah ya ce awwalu ma khalaqallahu in ji manzo Allah sallallahu alaihi ce awwalu ma khalaqallahu ruhi farkon duk abin da Allah halitta shine ruhi na in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shehu ya ce hadha huwa sahih wannan shine ingantaccen abu awwalu ma awjadahu Allah wa ruhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farkon abin da Allah ya fara samarwa shine ruhi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa minhu awjada jami'a ma awjada daga ruhi manzon Allah ne Allah ya samar da duk abin da ya samar hadisun hadisi ne wanda yake yace laulaka ma khalaqtu shay'an khalaqtuka min ajali wa khalaqtu al-khalqa min ajalika hadisin da ya ce ba dan ka ba in ji Allah kai annabi Muhammadu sallallahu da ba na halitta komi na halicce ka danni na halicci sauran halitta saboda kai wa hadisu ana min Allah wal mu'minuna minni da wannan hadisi sai mu tsaya nan gobe insha Allah sai mu tashi kan bayanin waɗannan hadisai da kuma su kama da su alhamdulillah
jama'a sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da ya tsananta Allah ya biya mana bukatun mu na duniya lahira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya mu waɗanda ake yantawa cikin sa domin albarkan manzon Allah da shehu fatiha da salatul fatih بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء آمين